Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فصل في حكمة الله تعالى له من الناس وكفايته من آداه
wannan fasalin yana magana a cikin sha'anin ismatullahi ta'ala lahu minan nasi kariyar da ubangiji subhanahu wata'ala yawa annabi alayhi salamu daga mutane wa kifayatihi min azahum da kuma karewar da yi masa daga cutasarwarsu wannan ba fasalin akan wannan zai magana
قال الله تعالى Allah madaukakin sarki yace والله يعصمك من الناس wallahu ya'simuka minan nas Allah shine zai kare ka daga mutane kafin wannan ayat ta sauka gadi ake a gidan annabi alaihi salatu wassalam har yanzu in ka shiga cikin rauda daga can bangon gabar cikin katangar gidan karshen rauda za ka ga akwai uswa na tilharas wannan ita ce shine al'amudin masu gadi in ya zo ya zauna alaihissalamu shi mai gadin zai zo ya tsaya da kan sakali a hannunsa mafi yawan wanda suke tsayawa a gabansa alaihissalamu kowannensu in ka same shi za ka tara bimi a tifarisin duk jarumi wato sadauki ɗari shi kaɗai ya isa ma yana cikin gida alaisana suna nan dai bakin kofa a zaune ko dare ko rana gadi ake so sai na ali radiyallahu anhu irin su azubair ibn al-awwami radiyallahu anhu su suke zama a kofar gidan kullun da daddare da rana haka ake yi to wani lokacin annabi alaihi kan fito cikin dare ko ran da ya fito da daddare ita da mai gadin sai ya sa tafin hannunsa a cikin na mai gadin sai ya ja shi sai suka dinga zaga garin madina cikin daren suka dinga zaga gari suna zaga gari sai aka ji wani wace yana ta rangada karatu yana ta rangada karatu sai annabi alaihi salam ce ka ji mai riya yana faɗar wani sai ya fizge hannunsa daga jikin mai tsaron gidan sai shiga gida kawai bai sake ce masa komai ba sai a kwana biyu sai annabi alaihi salam sake fitowa sai sake fusgar hannunsa ya zuba zuwa yan yatsunsa da tafukansa a cikin na bai gada suka dinga zaga gari can sai aka dinga rangada karatu sai annabi alaihi bai ce komai ba sai mai gadi ya ce kaji mai riya sai ya ce wannan mai ikhlasi ne yana faɗa sai cire hannunsa alaihi sai sake shiga gida to shi wannan mai tsaro wancan da aka faɗa aka ce meriya sai zamansa a gurin bai je ya gawaye ba amma wannan ana cewa ba mai ikhlasi ne sai ya dinga bi a hankali idan abin sai da ya gano gurin karatun da ya leka sai ga abdullahi zulbi jadaini ne wanda ya rasu a tabuka annabi alaihi salam ya sa sai na abubakar ya sa shi a kabari ya zo zai sa shi ya kalle shi ya ce allahumma da anhu inni an furadin allah ka yadda da shi na yadda da shi sai ya ga shi ne mai wannan karatun to abin da yasa bai duba ba a wancan saboda mutanen kirki ne ba sa so su dinga ganin mutane da aibi amma da wannan siffa ta alheri ce sai ya ga waye dan ya ganshi ganshi da alheri to haka ake to ana yin haka kullum da Allah ya saukar da wallahu ya asimuka minan nasi sai ce to kowa ya huta in ya zo ya zauna ba mai gadi gidansa ba mai tsari ce Allah ya riga ya karɓi shi zai ba da kariya to daga cikin waɗansu ba'arin wanda ba musulmi ba amma masana a wannan zamanin suna cewa wannan ayar da kuma aikin da annabi alaihi mai da ita sai suka tabbatar mai gaskiya ne abin da ya zo da shi gaskiya ne ba ya shakku a kai domin ba mai yaudara kansa in wannan ayar ba gaskiya ba ce annabi alaihi ba zai taba cewa da masu tsaron su tafi su bashi shi kadai ba eh shi ba taba faɗa ba mutum da yace a tafi ya tabbatar haka yi salam
وقال تعالى واصبر لحكمك ربك فإنك بأعيننا Allah madaukin sarki ce wasbir li hukumi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka fa innaka bi ayunina kana cikin kulawar mu kini bi ayuna kana cikin kulawar mu
وقال عليك الله فاكتب عبده
alaysa Allahu bi kafin abda Allah bai zama ya isar wa bawansa ba
قيل بكتب littafin muhammadin a da'ahul mushrikina ya isar wa bawansa muhammadu salama a da'ahul mushrikina mukiyansa mushrikai kila gaira haza su aka cewa shugabannin wannan
وقال إنا كفيناك المستهزئين in na kafai na kalmar sazi'ina mun isar maka masu izgili
قال وإن يمكرك الذين كفروا آية إذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يخرجوك و aka tare a darun nadwa ana tsare-tsare don a tsara yadda za a yi a raba da annaba sun ana ta shawara ko a sa shi a ɗaki a rufe a bar taga a dinga miƙa masa abinci ko kuma a ɗora shi a raƙumi a ɗaure shi a saki raƙon ya sahara to shi wannan tsoho da ya shigo da ya ce shi min najidin ko a kusan da bahaushe yake ce tsohon najadu to su najidin masu basira ne dama masu ra'ayi ne da hangen nesa da ya ce shi daga najidi yake ya zo ya kawo musu gudunmawa sai aka ji daɗi aka shigo da shi sai kwaye musu rana da aka ce a rufe shi ya ce kun san yana da fasaha maganar da ya faɗa da abin da ya faɗa ya shiga duniya idan magoya bayansa suka yi ƙarfi za su zo su yaƙe ku su rushe gurin su fidda shi kun ga kun yi ba ku yi ba shi kenan sai aka ce to a ɗora shi a raƙumi a tafi da shi sai ce in kuka ɗora shi raƙumi kuka sake shi ina da magoya ba da inda suka gani za su soke shi a nan zai zauna ya yi ƙarfi kuma ya faɗo rinjina izo iya ƙiyo to me na yi kowa ra'ayinsa ya cushe sai ce to abinda za a yi ku bi duk ƙabilar ƙuraishi dama suna da rassa guda goma sha biyu kowace reshe kowane reshe a ɗauko saurayi zarto a ko ba shi kan sakali ga yawo jini na wuce su zo ƙofar gidansa in ya fito duk su haɗu su ta caɓa masa ba dama a ɗauki fansa akan dukan ƙureshawa sai dai a karɓi diya sai abu jihar ya ce wannan shi ne ra'ayi to shi ne aka shirya haka to wange ce da annaba sai shi kenan lokaci ya yi ma ya fita ya bar maka shi ne ya fita ya bar gada
أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي السلفي بقراءة عليه وقسيه الحاكم أبو بكر محمد بن عبد الله مقاتلي قال حدثنا أبو حسين الشهيد قال حدثنا أبو إحدى البغدادي حدثنا أبو علي السيدي حدثنا أبو العباس المروزي حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا أبو بن حميد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن سيد عن أبيل جرير عن عبد الله بن سكيت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يهرس حتى نزلت هذه الآية والله يأتيك من الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال فقال لهم يا أيها الناس اتركوا فقد أتمني ربي عز وجل
أخبرنا القاضي الشهيد قاضي الشهيد يا بام الأباري أبو علي الصدفي أبو علي الصدفي بقراءتي عليه دكراتنا أبو رنسا والفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري قال سوء النبيين da alkadi a shahidi abu ali da alfaƙihul hafizu abubakar sun ce haddasana abul husaini sairafi hadda abu husaini a sairafi ya zantar da mu wato in ka an ce sairafi wato dan canji kenan mai canjin kudi shine a sairafi suna da yawa ce da su sayarifa ko ka ce da shi sarraf ka ce sarraf da amma a larabcin yanzu sarraf suke cewa eh amma ta du alkafe sairafi suke cewa wato mai canjin kuɗi kala haddasana abu ya ala albagadadi abu ya ala bagadadi ya zantar da mu abu ali sandi ya zantar da mu abul abbas mirwazi ya zantar da mu abu isal hafiz ya zantar da mu abdu bin humaydin ya zantar da mu muslim bin ibrahim ya zantar da mu alharis bin ubaidin ya zantar da mu sa'id jirbari shi ma ya zantar da mu an abdullahi bin shaqiq shi ba karbar ga wallahi dan shaqiq shi kuma ana aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya kare da gare ta kala tace kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhrasu manzala mai tsira da mace da kasance ana gadinsa hatta nazalat hazihi ayatu har sai da wannan aya ta saukai ta ce wallahu ya asimuka minan nasi fa akhraja rasulullah sallallahu alaihi wasallama ra'sahu min al-qubbati sai annabi alaihi ya fito da kansa daga qubba fa qala lahum sai ce ya ayyuhan nasu insarifu ya ku mutane ku tafi fa kada asamani rabbi azza wa jalla ubangiji na mai tsira mai girma da buwa ya riga ya tsare ne
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا سار له أصحابه شجرة يسقي تحتها فأتاه فأتاه أعرابي فأتاه سيفه ثم قال من يملكك مني فقال الله أردت عز وجل فرقدت يد يد الأعرابي وسكت سيفه وضرب برأسه فدركت حتى كان ثمابه فنزلت الآية
warwaya kuma an rawaito annan nabiya sallallahu alaihi wasallama annabi mai tsira da mancin Allah kana izana zala manzilan ya kasance ya sauka a masauki wato ana tafiya aka sauka inda za a huta iktara lahu ashabuhu shajaratan sahabbansa mai tsasu tsira a sahabbansa Allah kare da a gare su sukan zaba masa wata itaciya ya kilu ta hataha yake yin bacci rana ƙarƙashinta ƙala ya ƙilu ƙailulatan ko ƙala ya ƙilu ƙailulatan yake baccin rana a ƙarƙashi to wannan an yi wannan fatahu a arabiyun sai wani balaraban kawai ya izo da annaba sai na kwanta yana bacci fakatar da sai fahu sai ɗauke takobin annaba alaihi salam sun maƙala sai ya ce man yamna uka minni yawa zai hana raba ka da ni ba zai baka kariya tun da ya ba kowa faƙala allahu ɗan da alisun ya ce allah faru idat yadul arabi sai hannun balarabar kawai na sai karkarwa wasa kada sai huhu sai takobinsa ya faɗi wadda raba bira a sai shajarata shi kansa ibigi bishiyar hatta sale da maguhu har sai da kwakwalwarsa ta zazzago ta zubi fa nazalatil aya sai wannan ayar ta sauka
الرؤيا هذه القصة في الصحيح an rawaito wannan kisar a cikin ingantaccen hadisi kuma
وعن جورة بن حارث صاحب هذه القصة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفا عنه فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس
sannan ya ce wa anna gaura sabon harisi sahibu hazihil kissa gaurarsa dan harisi ne ma'abocin wannan kissa shi an ce annabi alaihi da ya wurin da aka yi akwai haka hanyar ruwa sai ya tsallaka sai ya tsallaken sabai kuma suna wannan bangaren to akwai itatuwa a gurin sai annaba sun ya kwanta yana hutawa dajin Allah ta'ala to rasu bin harisi sai ya hango sai ce dama ta samu mutanensa masu kashe zama ta samu sai ya sadado ya sadado ya sadado yana zuwa annabi alaihi sai farka yayi ga gaure su bin al-haris da takobi a zare a kansa sai ce ta khafu ni kana jin tsoro na sai ce la bana jin tsoron ka kana jin tsoron ce a bana jin tsoron ka ce man yauna uka minni wa zai raba ka da ni yau sai ce Allahu to a wannan sai aka ce ku yi ba ku yi ba ita ta same shi tana tunkurinsa sai sai takobi ya faɗi sai annaba su mai ɗauka sai ce man yamna uka mini kai yawa zai hana in kashe ka sai ce lashe a kowa amma kun khaira akizin ka zama fi alheri mai ɗaukan fansa sai annaba alaihi ce masa za ka musulunta sai ce ba zai musulunta ba sai ce to ka yi alkawari in za a yaƙe ni ba za ka zo ka taimaka ba ya ce yi sai ya ce to ga takobinka ba jin tsoron wai in ta koyi shi wani sai zai sake tumbe zai ce wata kobanka shine afa anhu sai ya fi masa ya masa afuwa faraja ila qaumihi daga rasul haris sai koma gurin mutanansa wa qala ji'tukum min indi khairin nas na zo muku daga gurin mafi alherin mutane ba wanda za a yi haka ya samu dama ko ba mutum ba bai karce shi ko ya masa bulle ko wani abu abin da ya ce in gwaje ka
وقد وقد بكيت مثل هذه الحكاية أنها درت له يوم بدر وقد انفرد من أصحابه في كلاء حاجته فتبعه رجل من المنافقين وذكر مثله وقد حكيت مثل هذه الحكاية أن حكيت فتنكتشن wannan hikayar أنها جهر له يوم بدر irin wannan ta faru ga annabi alaihi salam ranar yakin badar fuqadin farada min ashabi li qada'i hajatihi ya kadaita daga sahabbansa saboda biyan bukatarsa fata bi ahu rajulun min almunafiqina sai wani mutum daga munafikai ibe shi ya ga dama ta samu to wa zakara mislahu annabi alaihi sai faɗi kwatankwacin wannan cewa Allah ne zai kare ni
وقد روي أنه وقع له مثلها في غزوة جلفان به أمرت مع رجل اسمه
تغسور بن الحارث بن حارث وأن رجل أسلم فلما رجع إلى قومه الذين أجرموه وكان سجينهم وأفجعهم قالوا له أينما كنت تقول وقد أمكنك فقال إني نظرت إلى رجل أبيض سبيل دفعتي سجري وقعت بزهري وسقط سيفي فأفرت فعرفت أنه ملك وأسلمت
وقد روي an rawaito annahu wa qalahu misluha kwatankwacin wannan ya samu annabi alaihi salamu fi gasuwa daga dafana a yaɗin ga dafana da zai amara sunan guri ne a zai amar ma'arajilin isin hu da usur ibn al-haris tare da wani mutum sunansa da usur ibn al-haris sunansa kenan shi ma ya zo ya samu annabi alaihi shi kadai ya dauki takobin zai yi wannan shi ma takobin ya faɗi annabi alaihi salatu wassalam ya ɗau takobin to shi ma ya nemi a kale shi sai ne aka ce annar rajula asalama shi da usur ibn al-haris ya musulunta falan maraja ila qaumihi da ya koma gurin mutanansa allazina agarauhu wanda su suka zugo shi wa kana sayyidahum wa ashja'ahum shi shugaban su ne kuma shine mafi sadaukantakar su al'ummar sa ba mai karfin sa ba mai jarumtar sa su suka ce ga dama ta samu jeka qalu lahu aina ma kunta taqulu ina abin da kake faɗa kake ta cika baki za ka yi mar kaza za ka yi masa kaza wa kad amkanaka ko gashi ka samu dama a kansa fa kala sai ce ni nazartu ila rajulin abiya da dawilin duba ne na ga wani mutum fari dogo da fa aifi sadari sai bugi kirji na tan kadi kirji na ko ga atili zahiri sai na ci da baya da faɗi kif da baya wasa kada saifu sai takobin ya faɗi fa arautu annahu malakun sai na tabbatar wanda ya doki kirjin nan na mala'ika ne wa aslamtu sai na musulunta
wakila wakilin adalat ya wallazina amanu
مات الله عليكم إذ هم قوم أن يفسدوا إليكم أيديهم فكف أيديهم سنة آية أن شاء فأكم ونن تسوكا
وفي رواية حسان أن جورة بن حارث محاربي أراد أن يشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشكر به إلا وهو قائم على رأسه منتبيا سيفه فقال اللهم احكمي فيه بما شئت فانتب من وجهه من جهة جهاتها بين كتفه وندر سيفه من يده
ففي رواية الخطابي ya zo a ruwaya da kaɗabi an na gaurasa bin harisul muharibi ta gaurasa ɗan harisul muharibi a rada an yaftika bin nabi sallallahu alaihi wasallam ya nufin yau annabi alaihi salam mugun aiki falam ya shi'ur bihi illa wa huwa qa'imun ala ra'sihi muntadid muntadiyan sayfa annabi sai bai ji motsinsa ba sai kawai gane shi a kansa da takobi a zare faƙada sai annabi alaihi sun ce Allahumma kafinihi bima ita Allah ka yi min maganinsa da abin da ka so fan kabba min wajehi sai ya faɗi da fuska min zulakatin zalahaha baina katifaihi shine wanda faɗa muku nan ku ku da ta tunkura masa kifi wanda darasa ya fuhu min yadda sai takobin ya faɗi can daga hannunsa wajen za ya ce ciwon baya ne
wakila sun ke tafi yi gairu hada wata gisa waka ce kuma kisarsa ba wannan abun ba ne
wani kira an na fiye na salat ya yi wallabi na amonu ne masallahi alaikum ilhamar kawun wata wadda aka ce a cikin sha'aninsa ne shi ga wasu bin al-haris wannan ayar ya lazina amonu zukuru ne imatallahi alaikum ilhamar kawun a kansa ta sauka zuwa aya
وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف قريشا فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال من شاء فيل فيلحد فليخذلني وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف قريشا wata wadda aka ce annabi mai tsira da aminci Allah yana jin tsoron sharrin Qurayshawa falan ma nazalat hadhihi al-ayatu istalqa yayin da wannan aya ta sauka sai annabi sai ya kwanciya irin ta rigingine ya dau kafar sa ɗaya tsora ɗaya sun makala man ya sha man sha'a fal yakazunni wanda yake so ya bada ni ya bada ni din wato yi min taka zubar yayi in zai iya
وذكر عبد الزبيد قال كانت حمالة الحدب تدع حذاءها حذاها وهي جمر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما يسوقها ترتكيبا خيالا وذكر عبد بن حميد عبد بن حميد يا ambaci cewa yace kanar hammalatul haɗabi wato ummu jamila matar abu lahab ita ce hammalatul haɗab ta da'ul idaha tana saka wato garoshi sai ta ɗebo garwashi duk hanyoyin da annabi ala suke bi sai ta ta zuba garwashi rubuɗiyan an zo aka taka sai a kone ala ɗari ira su da sallam haka annama ya ɗa'uha kasiban a hayala in yanzu sai ka ji irin wato rerayin nan ne mai rukus rukus rukus haka kawai ke taka yana ji alaihissalam
وذكر ابن هذا عنها أنها لما لما بلغها مثل تبت يدا أبي لهب وذكرها بما ذكرها له مع زوجها من الكلم أتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو جالس كلا المسجد في المسجد ومعه أبو بكر وفي يدها سهر من إجارة فلما وقعت وقفت عليهما لم تر إلا أبا بكر وأخذ الله تعالى ببصرها عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر أين شاهدك فقد بلغني أنه عزيز يحزنني والله لو وجدته لضربت بهذا الحجاب
وذكر ابن إسحاق عنها ابن إسحاق ya ambaci bayani akan ta ita matar abu laha an halamma balaga hannu zulu tabbar ya da abi lahabin wa tab wannan aya da ta sauka ta ji sannan wa zikiru habi ma zakara allahu ma a zaujiha da kuma ambatanta da abin da allah ambace ta da mijinta mina zammi na zargi tunda da haka ce tabbar ya da abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sai sala naran za ta lahab wannan ijazul qur'ani ne ya faɗa abin da bai zo ba zai zo yace zai shiga wuta qur'ani ya yanke abu lahab zai musulunta ba koda da wasa sun yi ce sai salana ran za ta lahab to ta ji sai dan ta bace sai ce wa mura'atuhu amma lasul hadar hadda matarsa mai daukan itace fi jidha hablum min masad a wuyanta akwai igiyar didari igiyar didare za ne ne yin ta a nan ko sai da wata ilmata ne ko an za ka wika ana yi shi ne haulun min masar igiyar didare wadda ake saka ta da kaba a yi mata wani dan guntu mutu a sa akwai maganin baki to ita wayanta akwai wannan to da ta ji haka a tat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa jalisun fil masjidi wa ma'ahu abubakar sai ta zo wurin annabi mai tsira da wancan Allah na zaune a masallaci tare da Absin Abubakar radiyallahu yana tare da shi wa fi yadi hafihirun a hannunta akwai dan makodi dan makodi shine fihir dan makodi min hijaratin na karfi na dutse falamma waqafat alaihima da ta tsaya akan su lamtara illa ababakar bata ga sana annabi alaihi salam Allah ya kare ganinta ba za ta iya ganin sa ba sai ta ce sana bakar aina sahibuka ina abokinka fa kad balagani annahu ya hajuni labari ya zo min shi yana min zambo wallahi law wajadtuhu la darabtu bi hadha al-qidri fahu da na same shi da na sa wannan wannan wannan wannan makodin na na bugawa bakinsa bakinsa na ga koma wa shaka daga garinsu daman da ya tashi zuwa sai da ya saka wa wato hanjar ɗinsa ko warware ko sai da ya tsuma ta a cikin dafi da suka zo da suka taho har madina suka ce za su sallama da annabi alaihissalam da shi da abokin sai ce masa idan ya fito ko kai da gaske iya karfin ka duk inda ka sani ka nitsa wannan wukar ka barka ka farka sai zo annabi alaihi ya shiga gida sai sai a ce ga bako ya zo za su za su gana sai annabi alaihi sai a ce masa ba zan fito ba sai dai tafi zan fito ba sai fito sai suka juya suna tafiya sun shiga cikin sahara shi abokin tafiyar kawai sai kwalara ya ta kama shi ya dinga gudanar da na da kamar tayar da aka saci sai arbar ya wuce sai da shiga har garinsu sai ai wani mun je bai fito ba amma wani ga wani same shi yana shiga garin sai kawai girgije ya haɗu rana a tsaka sai tsawa tar na tsa tar ta zagargaza shi shikenan ma haka Allah ya mutum da ya ce da shi ya ce muka minan nashi shikenan eh haka ake arba sai abin da isa wanda Allah ya ba wata baiwa musamman ta gyara to sai an kishi saboda mai saboda ita nafsu an halice ta akan kin alheri innan nafsa la'amaratin bisu'i da Allah halicci nafsu ta ce da ita waye ni ta ce kai ne kai wace ce ke ta ce nima ni ce ni Allah ce la ilaha illa ana wahadi ta ta ce la ilaha illa ana wahadi ce zo ta ce da Allah ba zan zo ba nafsu haka take sa ta a wuta ya ce zo ta ce ba zan zo ba sai dai suka ta a yunwa ya ce la ilaha illa ana wahadi ta ce la ilaha illa an tawhadaka la sharika laka amma da ya halarci hankali sai ce waye ni sai ce Allah ne kai waye kai ya ce bawa ne sai yadda aka so a yi da ni zo sai ce na zo ina miƙa wuya isa shi hankali zai kai ga alheri amma nafsu duk inda za ta inda ita kaɗai ce sai ta kai mutum ga sharri to duk wanda Allah ya ba haske zo da shi to saboda nafsu sai an ƙi shi sai lokacin da nafsin ta gyaru ta tashi daga ammaratin bisu'i ta zama mudima inna to kuma sai ba da ransa saboda wannan eh sai ba da ransa saboda wannan daga bada uhudul inda aka yi wanda suka taho da mutum hudu ba dan yaki ba kawai sai dan annabi alsan suka zo su raba shi da duniya sannan gayyan nan tasu sun fi su dubu so suke su bice shi su bice haskensu amma da tafiya ta yi tafiya khalid ibn al-walid wanda yi wannan babbar bannar annabi alaihi ce ku kyale shi naga yana da hankali zai kai shi ga alheri sai gashi kuwa sai ya zo ya musulunta amr ibn al-as radiyallahu sai ya zo ya musulunta abu sufyan ya zo ya musulunta hinda bintu utuba ta zo ta musulunta kowanne sai ya bada ransa saboda annabi alaihi salam to saboda lokacin nafsin ta gyaru ta tashi daga ammaratin bisu'i ta zama muduma inna yake da wannan haka yake sannan na biyu ƙari wanda ya zo da wannan alherin to Allah zai jarrabe shi da mukiya da abubuwa da rigingimu iri-iri kuma zai kyale abin ita faruwa saboda mai saboda na gaske su kewaye shi amma da zai zama shafaffe da mai duk wanda izo yanzu nan sai a bice shi to munafukai ne za su tare don kan marasa gaskiya munafukan mofi ba abin da za su sai shirin amma kowa izo da kowa zai yanzu nan zai tafi lahira to sai mai imanin gaske ne zai dai haƙura wannan matan kaɗai da raya yake saboda haka ubangiji wanda yake lahul kibra wa fi samawati wal ardi ba wanda ya isa ya wanda ya aiko haka sai dan saboda wannan tankade da rairayar kada muna ku kai su kewaye ba na gaske ba wanda za su kewaye shi sai dai na gaske sai sa Allah yake wannan subhanahu wataala eh ce ya magana akan kariyar da yi masa akan mutane wacan isma ta annabi alaihi salam ita kuma ta sako ce wanda ba za shi sabo ba wannan isma isma ce Allah ba su kariya nafsu tasu ba za ta taba samun wani abu ba hatta qarinu shedanin da Allah ke hada kowa da shi annabi alaihi ce ni nafi karfin nawa musulunta yi isma ce wannan ta Allah kare shi sa duk abin da ka sani in ka hada mutane komun kirkin su to zaka samu sabawa Allah in ka gaba ka samu wannan ba sai dai in taron annabawa ne alaihim salamu ko mala'iku amma ba su ba sai ka samu ba daidai ba so da su annabawa suna da isma alaihimu salatu su kuma mala'ika ba a gine shi akan ya saba Allah ba shine wannan ita ce isma ta wannan bangaren nan kuma ta kariya dangane da abokan gaba da masu shari eh yanzu baka ga idan aka yi ƙasa da daula inda shugaban ƙasa ke aiki sunansa asima ta fi ko'ina tsaro a ƙasar kaf shine asima kariya inda shugaban ƙasa ke duk wani tsaron ƙasar kakaf ɗinsa cibiyar tana gura wanda duk zai kawo wani wasa ya je ko'ina ya kwana lafiya amma in ya ce zai tunkari nan to za a mutu da yawa ba ya sa duk nasararsa sai an karar da ita sai daga wannan kalmar ce asima shine abin nan capital na ƙasa
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص مكية وهي أربع آيات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلك مدنية وهي خمس آيات بسم الله الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مدنية وهي ست آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سورة, الف... سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وأهل بيته وأسهاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأمته وعلينا ماءهم أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ما أبو تاوانا جدا Allah ka ji kansu da gafara Allah ka kyauta makwancinsu Allah ya saka musu da alhairi kakanmu babu Allah ji kansa hajiya da abokiyar zamanta Allah kyauta makwancinsu Allah ya saka musu da alhairi Ubangiji muna tawassuli da annabi Muhammadu malaminmu wakilin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka musu da alhairi Allah ka yi riko da hannunsa Allah ka hore masa hushu'i da huduri halarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka hore masa hushu'i da huduri da kana'a da istiqama alfarma annabi alaihi salatu wassalam Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka ƙara yi rayuwarsa albarka Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka Allah zuri'arsa Allah muna roƙonka baki ɗayan asalin gidan baki ɗaya Allah ka sadar da wannan alheri a gare su saboda alfarmar annabi alaihi salatu wassalam Allah ya faranta masa abin da ya sa gaba a tafarkin annabi Muhammadu Allah tabbatar masa hidima da yake da ɗawainiya akan Allah da ma'aikin Allah da al'ummar annabi Allah ka saka masa da alkhairi hazunallahu wa ni'mal wakil Allah ya kiyaye shi zahirinsa da baɗininsa sha biyu Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka mana ka gafarta musu masu rai kuma Allah ya sa awan ya lafiya Allah muna roƙonka albarka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan makaranta Allah ka ɗaukaka ta wannan makaranta Allah ka dawamar da ita wannan gida mai albarka Allah ka ƙara masa albarka Allah muna roƙonka yadda muka tara a nan kowa da irin nau'in bukata ta alhairi Allah ka biya mana akwai waɗanda suke son aure akwai waɗanda suke fama da larura suna roƙo wannan majalisi mai albarka Allah ya yi musu da kuma suke son su samu aure Allah ya ba su saboda albarka annabi Allah muna roƙonka dukkan wanda izo da bukata ta alheri a wannan makaranta Allah ya biya masa al'ummar wannan unguwa Allah saka musu da alheri bayan Allah da suka hidima a cikinta suka koma ga rahamar Allah baki ɗayansu Allah jikansu Allah ya gafarta musu mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya garinmu Allah ka zaunar da mu lafiya sojojinmu da 'yan sandanmu Allah ka ƙara taimaka musu Allah ka ƙara taimaka musu Allah ka ba su isbati saboda albarka annabi Muhammadu akwai amini na Alhaji Kasim mahaifin Awalu yau ya shekara 24 muna roƙon Allah ya masa gafara Allah jaddada masa rahama Allah ya saka masa da alheri ɗawainiya da yi a tabarkin ma'aikin Allah ma'abota karatun nan na alkur'ani muna roƙonka ubangiji ka musu tukuici da aljanna duka wannan ikaranta wannan abu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ka ba mu albarka alkur'ani baki ɗaya mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ka sa da kowa da bukata ta sa saboda albarkar annabi alaihi salatu wassalam wannan ibada Allah ka karba mana Allah ka kiyaye mu kuskure a cikin ta Allah ka sa muna daga cikin waɗanda kake yantawa a wannan wata Allah muna roƙonka damunan nan ta mu Allah ya sa mun shiga asa'a Allah ka kiyaye mu dukkanin hadarurruka saboda albarkar annabi alaihi salatu wassalam rabbi yasir wa la tu'sir ya mi yasir kullu asir fa inna taysira kullu asir ladayka yasir Allahumma ya muqallibal qulubi ثبت قلوبنا على دينك بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين